ajiya mai guda guda biyu taba uku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمان ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك أنواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Juma'a 24 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai 13 ga watan Maris 2026 miladiya a wannan lokaci da muka saba daidai wannan wata mai alfarma muna gaba tafsir alqur'ani mai girma muna sautul baqara aya ta ɗari da biyu insha Allah kamar da malai ya karanta za mu ƙara maimaita wannan aya mu ci gaba da ƙoƙarin fassara ta Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman su waɗannan ahlul kitab yahudawa suka bi abinda shaydanu ke bibiya na kire akan mulkin Annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru sai dai shaydanu sune suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra domin ko su ne suke koya mutane sihiri tsafi wa ma unzila 'ala al-malakaini da kuma abinda aka saukar mala'ikun nan guda biyu bi babila da suke babila haruta wa maruta wato haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin su biyun ba sa koya ma kowane mutum hatta ya kola hasi sun ce mashi inna ma nahnu fitnatul mufajarabawa ce fala takfur karka kafirce ma ubangijinka يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه suna koyo daga wannan mala'iku guda biyu abinda za su raba tsakanin mace da mijinta wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah su din ba za su cuta ma kowa ba sai face sai da izinin ubangiji sai da garin daman sa wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum amma fa suna zuwa suna koyon abinda da shida da su ne ba zai amfane su ba wala qad alimu kuma sun sani laban ishtarahu duk wanda yaje ya sai sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq to ba shi da rabu a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tar da abinda suka sai da kawunan su da shi law kanu ya'lamun inda sun sani je mu fara fasara wannan aya muka faɗi menene ake faɗa kan annabi Sulaiman nan da Allah ta'ala ya ce wa tabu ma tatlu malaman tafsiri suka ce wannan ya ubangiji zai ce ta tilu wato ya kawo shi da shiga na fi'il mudari suna bibiya suna karantawa to kuma abu ne wanda ya faru a baya to wajen ahlu ahalin nahwi wa ta'lil suka ce wannan zaka mishi takhriji guda biyu takhrijin farko shine mutanen basara suke cewa ai wa taba'u ma talat suka ce dama ta tulu wani lokaci fi'il mudari wani lokaci ka zo da ma'anar fi'il madi kamar kuma fi'il madi wani lokaci ka zo da ma'anar fi'il mudari a bayan za tana man faɗi magana makamancin wannan ata amrullahi wanda bai riga ya zo ba amma Allah ta ce ata saboda zuwan sa tabbas ne sannan kuma a nan aka ce tatlu ma'anahu talat hikiman da sai aka ce tatlu saboda har yanzu sufan yana nan tare da yahudawa wanda suka bi ta'ada na wato magabatansu malaman kufa suka ce a nan akwai takadiri da za ka yi haka ne yadda su wa'ancan suka faɗa amma akwai takadiri takadiru shi ne ma ka na tatlu sai da muzariyin an shaɗi sai da mazan an shaɗi shi tatlu kuma nan yamda istimrariya na wannan na wannan siffan tasu suna nan a kan wani aƙidan tasu wata ba'u ma tatlu shayatsinu ala mulki suleiman suka bi abinda shidanu suke bibiya suke karantawa muka ce ko daga tilawa ko daga wato a tatabbo tatabbo shine bibiyan abu shine wato daga talayatlu tilwan duka duka dai ina nuni akan cewa suna bibiya ibnu kathir yake cewa abinda sa aka yi ta'adi da ala shine wato saboda an yi tabminin ma'anan al-kadhib tatlu kadhiban ala mulki sulaimana abinda suke bibiya na kire akan mulkin annabi sulaimana mulkin annabi sulaimana mun faɗa cewa magana mafi inganci shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗa cewa mun jarabci annabi Sulaimana muka sanya jiki akan kursiyinsa je mun faɗi wannan magana muka kawo kuma maganin Abdullahi dan Abbas da shi da ire-irensa manyan malamai da suka ce a hukunci ne aka zo da aka zo Sulaiman zai hukunci annabi Sulaiman to akwai bangaren kabilar matansa da kuma wasu suna husuma sai ya fi tsammanin cewa watakila za a fi samun gaskiya bangaren matansa to tun da ya zama a samu karkatar zuciya tun kafin ya hukunce tabbatar da gaskiyan kowanne Allah ta'ala sai ya hukunta shi sai ya hukunta shi da wannan abin da ya yi shi sa ubangiji da ya ce wa alƙaina ala kursi jasirin sun ma'ana sun ma'ana shi ne kowa ubangiji daga baya wato ya yi laifi kenan daga baya kuma wani zobe da yake amfani da shi ubangiji da alama kamar ya jarabce shi ya gaza dawowa masarautarsa ya zama na kuma ba mai gane shi wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka wani shaidani ya zo ya karbi zobansa ya rika amfani da zobansa wajen ya nuna cewa shi yake umarni ya je ya sa aka dinga yada tsafi a wani lokaci amma daga baya ubangiji sai ya dawo ma annabi suleiman da mulkin sa sannan kuma sai ya addu'a bakarariyan addu'a cewa wato rabbi qfilli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to wannan duk shine abin da ya faru shine anan Allah ta'ala yake ba da uzurin annabi suleiman na cewa abinda suke kirkira masa na cewa na cewa wato yayi tsafi shi ba tsafi yayi ba wasu shedani ne suka yi tsafi kuma bayan ma ubangiji ya dawo shi da mulkin ya ta bibiya yana kwacewa ya kwace na kwacewa ya binne karkashin kursiyin sa ya kwace ya ya ya wato sanya asifu shi ma ya binne wani ya binne wasu daga ciki amma daga baya bayan rasuwansa shedani suka dinga bi shirwa shahar ibn haushab yana cewa iblis ne ya fito ya gaya musu cewa to ba za a nuna musu wasu taska daga cikin taskoki na Suleiman ba da amma bai mulki komi bai mulki kowa ba bai mulki aljanu da mutane da iska da waye da waye ba sai da hanyar tsafi to wannan shine Allah ta'ala ya saukar da uzurin Annabi Suleiman a wannan wannan ayoyi a akwai a shahar bin Haushab ruwaya suna cikin wato tafsirin al-Qabari a za a ta gajiya da ruwayoyi da zamu kawo saboda wannan tafsirin wannan aya yana da alaka da ruwayoyi ne dole tuwayen kawai za a karanta don kafanci zare da abawa shahar bin ashir ce lamma sulima sulaimanu alaihi salamu mulkahu lokacin mulkuhu lokacin da aka kwace masa mulkinsa kati shayatin taktubu sihra taktubu fi ghaibati sulaiman shedanu suna rubuta sihiri a lokacin da annabi sulaiman baya nan fa katabat man arada an ya'ti kaza falyastaqbil ash-shams wannan abin sa nake zan kawo wannan bidda na riga na mun faɗi wato kusan sabon ajiya saboda wai a fahimci cewa irin nau'in sihirin da a lokacin ya zama ya zama ana cin kare wato suna cin kare su ba baka matsafa a wani lokacin Sulaimana matsafa ne ta fuskan bokacin taurari dan shi da abin shaibin haushab ana yake faɗa yace man arada an ya'ti ya kaza wanda yake son ya samu kaza falyasa qabila shamsa to yazo daidai lokacin da rana ta fito kaza lokaci kaza to zai tinkari ta a wannan lokaci wal yaqul kaza wa kaza ko ya faɗi kaza da kaza wannan ba shi ne abin da ake yi ba shi ne abin da ake yi daga duk wani wanda yake bibiyan a masana taurari abin da suke faɗa kenan ka bari sai lokacin kaza kai kaza kuma a lokacin ga abin da zaka faɗa akwai wani sakuna wani wane ne wani a wato wani wato aljani ko kuma wani mala'ika mai kula da wannan wannan lokacin kowanne akwai lokacin sa to wannan shine shafi na shi yake faɗa ko ko su ce falyasa dirbi falyasa dirbi shamsa ya jiya wato rana baya wal yaqul kaza wa kaza ya faɗi kaza da kaza wa ja'alat unwanahu suka je suka sanya wato taken wannan rubutu da suka rubuta su shedanin hada ma kataba asu bin barqiya wannan shine abin da asu dan barqiya ya rubuta lil malki suleiman ibn daud ya rubuta a madadin sarki suleiman dan dauda kaga cuta da za a gane ai sun mushi ƙarya ke da a min zakhair kunuzul ilmi kuma daga cikin taska ilimi ne wannan wannan wani ilimi ne na batini wanda yake sai in kai na musamman da zaka gane wannan kusan abin da suke magana kenan ثم دفنته تحت كرسي suka je suka binne shi karkashin kursiyinsa Allah ma ta Sulaiman lokacin Annabi Sulaiman ya rasu kama Iblis khatiban sai Iblis ya zo ya miƙe yana wato kuduba ma mutane qala ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Sulaiman lam yakun nabiyyan Annabi Sulaiman fa ba annabi bane wa ina ma kana sahiran matsafi ne tsaba faltami sun sihira fi mata'ihi wa buyuti ku je ku bincike sihirinsa da tsafinsa inda yake ajiye ajiye abubuwansa daga nan kawai sai suka je suka dauko wani abubuwan shine kamar ibn tamiya ya faɗa mutane suka rabu kashi biyu kashi uku ne amma dai kashi na uku da ba cika faɗa su ba kashi biyu kashin farko suka ce to ai ya kafu take ne shi ba ya zama ba sarki ba sarki ba matsafi ne wanda da aka ya zama ba musulmi ba annabin Allah ne ya kawo musulmi ba to kaga abu ya zama ya lalace kuma sai kuma wato wanda suka ko wasu daga cikin malaman su kuma fitinannu daga ciki suka ce ai wannan yana nuna muku cewa ilimi ne na musamman tsafin nan Allah ta'ala ne ya saukar da shi Allah ta'ala shi ya saukar da tsafin nan in kai ba na musamman bane ba za ka iya ba da aka suka suka ta koya suka ce ka je ka ta dai wannan shi zaka ga mu ma har yanzu a wannan kafa zaka ga wasu da sunan ba ta suna tsafa suna da sunan ba da sa'a da sunan addu'a a ce wani yana da kaifin addu'a Allah ya ba shi wato baiwar ijaban addu'a ba wata ijaba da ya mushi ba wani baiwa ne ba kawai tsafa tsafi yake matsafi ne tsaba to amma da yake wato an riga an shigo ta wannan har yanzu idan kun in an je zaka ga littattafai da duk abin da aka rubuta hanwa da hausa ana rubuta wasu abubuwa ce na sulemani ne hatimin sulemani ne ina aka gani ina aka gani ko maza da kai suka cika hatimin sa balle sulemani tsakanin karshe shekara da shekaru shekaru ne aru aru balle abin nan yanzu ko ko dan hodiyo kai suka ce ga hatimin sa in ba wajen yayansa amtattu ba shi dan shiga da ruwaye da rasuwarsu balle annabi suleman to haka akwai kitabul jinas ajnas suka ce wannan littafin ga da asibu dan barka ya shi ya rubuta kuma wato sakataren shi annabi suleman ne in ka je ka duba cikin littafin shamsul ma'arif al-kubra haka zaka ga irin wannan rubuce rubuce na Ahmad ibn Ali al-Huni dai yana ta dangantawa dangantawa wato manyan bayan Allah kuma ƙarya yake da wannan littafin aka aka je aka rinka koyon tsafi har da kuma da shi ake koyon tsafi a kasar nan Allah kyauta to Allah ta'ala shine sai ya ce wa ma kafara Sulaiman to da annabi Sulaiman bai ka bai zama kafiri ba shi shi ba kafiri bane wannan malamai suka ce wato kamar amsa ta'ridi ubangiji yake musu aikin da suna tuhumar shi tuhumar shi ne da sihiri ana ta ubangiji cewa ba sahara sulaiman bai sihiri ba amma sai Allah ta'ala ce wa ma kafara sulaiman saboda ku gane cewa sihirin da da kafirci abu ne shi za wato malamai suka a ta wannan a wannan aya tun daga wannan ayan har zuwa walau annahum amanu wa taqaw din nan duk malamai ba inda ba ba sa fito da kalmar kafirci ba matsafi ba inda ba sa fito da kalmar kalmar kafirci ba matsafi ba duk in ka ci kana dan gaba zaka je walakin shayatin kafaru sai aka ce yu'allimuna nasa sihira kaga duk ta ta'aliliya Allah ta'ala ya ce wa ba kafara Sulaiman wato Annabi Sulaiman bai kafirta ba saboda wato kar ka zama kana da wani shakku cewa wajen cewa wato matsafi to kafiri ne sai ce walakin shayatin kafaru ka shaydanu su suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihira su ne suke koya mutane sihiri Allah ta'ala sai kawo jumla bayaniya ta'aliliya wannan jumla bayaniya ta'addanta dan a ce walakin shayatin kafaru sai kace dan bai suka kafirta suke yu'allimuna an-nasa sihira kaga anan zaka gane me ya zama sai ya gada musu da kafirci su shedanai walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira wa ma unzila 'ala al-malakayn da kuma abinda aka saukar wa wannan mala'iku guda biyu to anan malamai sai mashi fasara akalla guda biyu wanda fasaran nan guda biyu sai an mai da hankali an fahimci an fahimci wato manganin malamai za mu karanta a hankali saboda a gane me suke magana malamai wajen wajen magana cewa wannan wa ma anzala wa ma unzila ala al-malakaini wannan wa ma unzila ala al-malakaini wannan ma din wata iri ce akwai daga cikin malamai da suka ce wannan ma din lafiya ce amma na ta ɗaya da lam ma unzila ala almalakaini suka ce ai walam wannan walam yunzilillahu ta'ala as-sihra ala almalakaini suka ce wannan shine ma'anar abin da Allah ta'ala yake magana ana ita kanta lafazin almalakaini akwai wanda suka karanta shi da ima lamun wasa ji kasa malikaini wanda ruwa ce shazza amma kana ce shazza amma qara'a da suka da suka rubuta mana qur'ani mai girma wanda yake wato isnadan su suka tabbata kuma suka zama kamar da shi ake karatu shine wato abinda muka karanta a nan wa ma usila ala al malakaini da yima lam wasali sama amma akwai riwaya daga Abdullah dan Abbas daga Hasan al-Basri daga Ibn Shihab az-Zuhri da kuma wato Sa'id ibn Jubayr da wasu daga cikin malamai sun kanta shi da malikaini kuma wasu daga cikin malamai sun karbi wannan fasaran akan cewa wannan malikaini wato ana magana wa sarakuna guda biyu sarakuna guda biyu so shi ma dai duk wannan akan wannan fasaran cewa ma'anta lam akan wannan fasaran sun suka gina ta so idan muka dauka cewa ma'in nan a wajen su nafiya ce jahadiya nafiya jahadiya wato kaman ma'anar su ɗaya da lam taqriri shine wa lam yuzil Allah ta'ala ala al-malakain as-sihr ubangiji bai saukar da sihiri ba a ga wannan mala'ikun guda biyu ba tunda mala'iku mutane ne wanda ba su sa'a ubangiji tana za a ce an saka musu da sihiri to wannan riwaya ce da ake ruwaitowa Atiya al-Aufi yake ruwaita daga Abdullahi dan Abbas riwayan Atiya al-Aufi shi Atiya al-Aufi shi kashi da'if ne mai rauni ne kware daga sai kuma mudallis ne yana magui na isnadi saboda haka ba zai yi a karbi ko bai saurari Abdullahi dan Abbas ba bai saurari Abdullahi dan Abbas ba dan haka ba zai yi ko ba ya saurare shi afwan Abu Hafs ne bai saurari Abdullahi dan Abbas ba ya saurare shi amma shi da'if ne sannan kuma isnadi da yake zuwa zuwa ga Atiya al-Aufi din shi kansa isnadi ne akwai majahil da du'afa a ciki akwai wanda ba a san su ba kuma akwai rauna na a ciki da aka wani ruwayan ta saba da abin da aka ruwaito su alwalibi da sauran malamai su qais ibn sa'ad ibn sa'ad ibn qais al-abubai suka ruwaito daga abdullahi dan abbas isnadi tabbatacce ya saba ma wannan fasara saboda haka ba za a karba daga adat al-aufi wannan ruwaya ta saba amma dai ruwaya ce da ake ruwaitowa daga wasu daga cikin magabata sun fassara suka ce ma illa wajen lafiya ce ja'adiyya to idan ya zama wannan muka ce ma lafiya ce da hadiya ya zai zama ma'ana to shine a kwabari sai ce to ai a nan akwai takariri ta akhiri akwai gabatarwa da jikitarwa kenan sai zama abinda ubangiji ya faɗa in za mu ji muna kan mu jira da za mu gane wa ma kafar sulaiman kaga wannan lafiya ce annabi sai bai zama kafiri ba bai kafuta ba kuma wa ma kafara al malakani to wannan shine ai wa ma uzila al malakaini wannan ma da ma din wa ma kafara sulaiman zaka duka hada ta da kuma wato ma wa ma unzila ala ala malakain to ka ka hada shi da ya zama lafiya kenan sai ya zama kamar takadirin shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafirci ba kuma malaiku nan biyu ba su kafirci ba ko ba a saukan ma wannan malaiku guda biyu da ma wani abu da ake kira sihiri ba sai dai shedanu su ne suka yi sihiri sai ya koya wa mutane wato sihiri a babila sai ya zama anan malakani a abubuwan yake cewa a ra'ayin wasu daga cikin malamai ana ana magana cewa in ka ɗauke shi a cikin wannan matsin lafiya ce ko dai ana magana jibrilu da ayyuka ilu sai da su dama wasu daga cikin ahlul kitab suna danganta musu cewa su suka saukar da sihiri sai zama anan wa ma unzila ala al malakain ay wa ma unzila ala ala jibril wa mikal as sihra wannan ɗaya daga cikin fasar da malamai suka yi kenan abdurrahman ibn abza yake cewa nan al malik muka dauke da qira'an wato malikaini da yi mallan masali kasa sai zama abinda ake magana ubangiji bai saukar da sihiri ma annabi da annabi sulaiman ba kamar yadda ahlul kitab ke danganta musu wanda kuma har yanzu aka suna danganta musu abubuwa na alkaba'i mai girman gaske wannan fasarar fa ba ita ce ta daidai ba kawai ina ina dai faɗa saboda amana ta ilimi eh wannan fasarar akwai kuskure sosai a cikin ta a sai ya zama wato in muka faɗa haka to iskalin na gaba yanzu ya zami da wannan haruta maruta gaba ya me su haruta da maruta su menene mujirarsu anan to sai ya zama a abinda Allah ta'ala yake cewa shine walakin na shayatin kafaru sai dai kawai shaydanu su suke su ne suka wato kafirta yu'allimuna an-nasa sihira su suke koya ma wato mutane sihiri sai zama haruta da maruta nan abafu bayan ne bari da kace mishi badal ba saboda wannan jami'in ne haruta da maruta wannan jami'in ne badal ana samu shi abu shak ne kawai shi kuma wannan jamit idan ya zo yana bayanin ko kuma ya zo a makwafin abin da ya zo a baya to sai ya zama wato ana kira shi a mafi bayan kamar ka ce laqitu sadiqaka husayn kaga wannan suna ne jamit eh to kaga suna ne jami sai dai ka shi wannan kusan yana wabbaha wannan sadiqin ka ne an fahimta sabani shi shi wato al-mushtaq al-mushtaq shi galibi yakan zo ne in yabo mushtaq to kaza badal saboda yana da shi ma yana bayanin abin da yabo gabanin sa amma kuma ba kamar yadda shi wancan suna da yanka ke bayanin sa ba eh wannan dai magana ce mai tsawo mu ci gaba abin da suke magana nan harfi da sai zama kamar abin bayani na wato shaidan shaidanu anan sai da kamar ubangiji yana faɗan cewa ne a walakin na haruta wa maruta kafaru li'annahuma min ash-shayatin an fahimci abin bayani anan zai zama haruta da maruta anan wato abin bayani na shaidanu a can to amma iskalin shine haruta da maruta shakhsiya ce guda biyu ya ubangiji zai musu jami'i kuma aina sai ce shaidanu guda biyu amma sai ce shayatsun ya musu jam'i wannan kun ga akwai iskali shi zai a tsabar yake cewa to kaga wannan gaskiya an aka ce zai wannan akwai takallifi da ta'assufi a cikin su akwai wato matsala za a samu matsala mai girman gaske a saboda ya ce ubangiji ai kaga da aka yi can ba nan ya faɗi shayatsunin shayatsun anan in ka ce shayatsun anan an an mushi jam'i ne bi itibari a awalihima lura da wato masu goya musu baya su shine manyan amma akwai masu goya musu baya a babila sai koya mutane sihiri amma can gaba aka ce hatta ya kula yana ai tafniya ce inda ma nanu fitatu fala takfur aka ce can gaba aka ce fa yata'allamuna minhuma tafniya ce aka can gaba aka ce fa yata'allamu minhuma ma yafariquna bihi min al-mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min min ahadin illa bi idnillah duk ko yani an kawo an samu wa ma yu'allimani min ahadin shi ma zan tafniya ce wa ma yu'allimani tafniya ne minhuma tafniya ce da kuma can kuma ka ce kuma shayatsai kuma sun kuma su ne a wurin to kaga ai abin da zai tafi daidai ba wannan shine abin da shi akwai yake yake ta kokarin nunawa yace idan kuma muka ce idan muka ce haruta da maruta anan ba abu bayan ne na shaydanu ba ya zama abu bayan ne na malakai ne nan malaikun nan guda biyu to sai zama takadirin shine wa ma yu'allimani min ahad wato wannan afwan وما أنزل على الملكين أي وما أنزل على هاروت وماروت بما أسوكر ما هاروت وماروت ɗin ba to idan kace ba saukar ma hausa da maruta ba ba saukar musu da sihirin ba to me zai ko ubangiji ce ko suna koyar da wani abu shi ma kaga wannan ya zama nafi kuma ya zama yana warware warware abin da wato aya take faɗa a gaba in ji a kabari to kaga wannan yana wato kusan zai za ga akwai nafi wato abin da shi Allah ta'ala ya faɗa a gaba saboda haka dai al'asulan akan wannan fasarar shi ne masu cewa nan a haruta maruta nan abin bayan ne na shayatsi an jan'i ma shayatsi saboda itibari a awalihi ma lura da wato masu taimaka musu na wannan garin tunda duk wanda ke yana tare da su a wannan garin to ya zama kamar dukan shi ma tare da su ke a shedanci to sai zama a sauran waɗannan wa mayu allima da min adana ta ya kula ina ma na hannu fitina saboda in aka zo wajen su za su su ne sarakuna su ne manya wannan akan wannan fasarar to sai da a dauke ta haka amma kace zai kuma wajen almalakai to gaskiya ma fasarar za ta zama takwanci in kaje can gaba ubangiji ya ya ta faɗa cewa wa ma yu'allimana min adam ta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfutu me yake cewa ba su ba su sanar ba da yake cewa ba su koyar ba in kuma in kuma kace kuma idan kace kuma su haruta da maruta din duk anan duk da haka ya zama wato badali na annas dan wasu daga sun kawo haka wato badal ne na annas wato adaf bayan na annas sai zama walakin shayatin kafaru shaydanu su suka kafirta yu'allimuna nasa ay yu'allimuna harut wa maruta a kawai kita idan kace annas su ake shi harut da maruta ake koya wasu yiri to kuma shi wanda yake koyo goshi da malami daga baya ai kaga shi ba ya kwance shi wanda yake koyo ka ce walakin shayatin kafaru yu'allimuna harut wa maruta sihra in kai wani ce ta ƙarin da kuma sai a ce kuma wai ma yu'allima ni min ahli sai da cewa ba ta allama ni ai amma ba ta cewa ma yu'allima ni ba wato sai da ce suna koya amma ba suna koya wa wani ba tunda wanda yake dalibi ko da koyar da wani ba da koyar da wani ba da haka dai wannan ra'ayin a kabar yake cewa gaskiya akwai takallufi a ciki akwai matsala tare da shi kuma baban da wannan ya saba wa da galibin abin da ake rotowa daga magabata cewa ga fasarar ba haka yake ba cewa wannan malakai na mala'iku ne ake magana wannan malakai ana maganar mala'iku ne wannan shine abin da akabar ya faɗa ya shiri da wannan maganar a sabanin wasu daga cikin mutaakhirun da suka dake wannan fasara a kusan wannan kamar da na faɗa wannan aya ta daga cikin ayoyi wanda wajen fasara take da ashaddu iskalan take da tsananin iskali wajen wajen malaman malamai zai wuya kaga wani malami wanda yake ya shahara tafsiri ne zo bai inda inda aka ta ba har ma manyan malaman mu wanda suka aka suka saba tafsiri yanzu ka duba mai girman mufassiri irin malam Jafar amma da yazo sai da inda inda a wannan gaban shi ba da yazo sai da inda inda to zai tabbatar da cewa wannan malaka ne mala'iku ne guda biyu ko ko a'a zai je ya dauki ra'ayin ra'ayin su na na tsammanin abin da shi Jamaluddin Al-Qasim ya kawo a cikin mahasar ta'awil ɗinsa cewa a'a wasu ne wasu ijjan ne kamar da Abdulhaq ibn Zahir ya faɗa Abdulhaq ibn Zahir yana cewa a'a wannan malakan da ake magana malika ne wasu ne wasu wasu babban su ne ijjan ne ba adamai ne kafirai suke koya mutane su yi a wannan a wannan wajen amma ba wai ba wai wato musulmai ne ba to ba Jafar shi ma daga baya a sha al'amarin sa ban sani ba ko gwamnati da su amma a sha al'amarin sa abinda ya tafi ya tafi a kansa kenan cewa waɗannan wato abahu bayan ne na wato wasu sarakuna mutane ne ba kuma ba su koya mutane su yi har in ba haka ba to sai dai dauka cewa ba kwata ba a saukar ba wannan ma in wato nafiya ce aiwa ma unzila ala malakai ne ba amma saukar musu ba hatta ya kula balle ma su ce inda ma na fitnatu fala takfur in ka faɗa ka to ya zaka faɗin wa ba yu'allimu min ahadukum ya ya zaka da faɗin cewa fa ta'allamu na minhu ba ana ana koya daga wajen su to haka wato abubuwa ne da sai an bi a hankali za a ta hakuri za a gabata ta kawo su ruwayi in ba wannan ni'imar da ubangiji ya yi mana kenan mu Allah ta'ala ya sa muna tsayawa tsayin daka wajen mu ruwayoyin nan in ba ka ruwayoyi ba to za ka gane koyi ba in za ka ba abinda malamin tafsiri ke faɗa ne ba ka bi asalin wajen asalin salsalan sosai ba to gaskiya ba za a gane ina aka dosa ba kaga dai akwabari ya yi shu da wannan magana cewa wannan wa ba ma inna nafiya ce to sai magana ta biyu malamai da suke cewa wa ba unzila alal malakai ne wannan ba ma'anta ɗaya da Allah ne ai wallazi unzila alal malakai ne da wannan abin da aka saukar ma wato wannan mala'ikun guda biyu da wannan abin da aka saka ma wannan mala'ikun guda biyu a idan muka dauka da kira da wato qira'an wato malikai ne nace shine abin da Abu Hakim ibn Muzahim yake cewa sai zama nan ana magana wasu sarakunan ne guda biyu mutane amma muka ce wannan ra'ayi ne mai wanda yake tunima ai shuri da shi ita ka ta kira'a ma kira'a ta shazza a ta sa'a wato kira'a mustama abin da yafi daidai abin da yake mashhuri mustafibi daga malamai magabata Allah ta'ala yana ba da labarin cewa ne walakin da shayatsi na kafar yi allimunan nasu sihir suna shaidanu suna koya wa mutane sihiri kuma suna koya wa mutane abin da aka fi kawo mala'ikun nan guda biyu wannan abin da aka fi kawo da mala'ikun nan guda biyu sihiri ne ba sihiri bane za mu zo mu ji daga baya a can gaba insha Allah ta'ala wannan fasarar shine fasarar da aka yi zo da gangami daga magabata baki daya shine ruwayan da ake rawaitowa daga Ali bin Abi Talib da ko Abdullahi dan Mas'ud idan ruwa ya tabbata akwai magana kan isnadin ruwayar amma dai tabbas ya tabbata daga da sanadi ingantacce zuwa ga Abdullahi dan Abbas ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ya tabbata ya tabbata daga Mujahid ibn Jabr ya tabbata daga Abu al-Aliya ya tabbata daga Rabi ibn Anas al-Khurasani ya tabbata daga Ikrima ya tabbata daga malamai da yawa Nafi Maula ibn Umar Hasan al-Basri Atara ibn Da'ud al-Sadusi da sauran malamai da yawa kusan wannan shi ya fasara su cewa ba unzila ala al-malakai wallazi unzila ala al-malakain da wannan abin da aka saukar ma wato waɗannan mala'iku guda biyu suka ce wannan mala'ikun duka wasu mala'iku ne guda biyu aka safkar da su zuwa ƙasa imtihanan jarabawa shi a can gaba suka ce inda ma nahnu fitna mu jarabawa ne za mu za mu ji jarabawan da ubangiji ya musu to menene menene wato labarin waɗannan mala'iku guda biyu wannan labarin waɗannan mala'iku guda biyu suna daga cikin abubuwa wanda malamai suka kai suka kawo a kansu akwai ruwaya da ake da shi daga Abdullahi dan Umar akwai ruwaya da ake da shi daga Abdullahi dan Abbas akwai ruwaya da ake da shi daga kuma sauran magabata da yawa abin da yake daidai shine abin da su alwalibi Ali bin Abi Talha alwalibi yake ruwaitowa da Isnad da daga Abdullahi dan Abbas kuma at-Tabari har ila yau yake ruwaitowa da shi da Ibn Abi Hatim razi ta hanyar Abu Ja'far Isa ibn Mahad daga Arabi ibn Anas al-Qurasani daga Qais ibn Ubbad Abu daga abdullahi dan abbas wannan isnadi ne jayyid isnadi ne tabbatacce zuwa ga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas zan ta kokari in ta wato kakkada labarin saboda yanayin tsawonta saboda kwanaki ne yau da gobe da jibi shi ya rige mana muka tsaya akan wannan wannan kawai sai ya isa bin mai kwanakin ma kuma mu ba saura to kuma ina son mu sauri mu mu tsallaka abdullahi dan abbas yake cewa lamma waqa'a an-nasu min ba'di adama fi ma waqa'u min al-ma'asi wal kufri billahi wannan abin da ya faru shine lokacin da bayan annabi adam ya koma ga Allah zinubai suka yi yawa tsakanin ƴaƴansa to kun san da ba can ai ana da da ba yana daga cikin abin da wato mala'iku suka ga wa ubangiji cewa zaka sanya wanda su banna ne sai aka samu kuma abinda suka hasashe na banna da zubda jini da shirka da an fara yi a lokacin a bayan annabi adam ya rasu to shine sai sai wato mala'iku suka tambaye ubangiji cewa ka bar halittu wannan halittun da ka zaɓa za su zama mayau a ban ƙasa a wannan ka ba su kalifancin duniya za su ga abin da suke yi sai Allah ta'ala ya ce me yasa ba za ku yi musu uzuri ba ai na riga na gewaye su da sha'autun zuciya ne a cikin ku ubangiji yake faɗa wannan ma'ana nake faɗa kuma da zan ba ku irin wannan abin da na gewaye ku da su kuna ganin ku ba ku ba ku da abin da aka yi bauta muku kuke kuma in aka ba ku irin wannan aka gewaye ku da sha'autun zuciya kuma ba za ku tsallake ba sai kaɗan daga cikin ku sai suka sai suka sai suka suka abin ya ba su mamaki a ce yanzu za su iya tsintar kansu a wani yanayi da za su iya sa'a ubangiji yanda waɗannan ɗan adam ke sa'a ubangiji to ana haka shine ubangiji sai ya ce musu ikhtaru minkum min afdalikum malakain to kuje ku zabu malaiku guda biyu daga cikin manyan malaiku da suka kusan cewa wannan salihan bayi ne su amuruhu ma wanda zan ba su umarni ikhtaru haruta wa maruta suka yi suka zaba haruta da maruta fa uhdi ba ila al-ardi sai aka je aka ce to ku zo ku sauka aka sauka suka sauka aka ba su da wato yanayin kamanni da yan adam wa du'ila lahum shahawatu bani adam aka sanya musu sha'awa sha'awatan zuciya na banu adama wa amarahum wa amarahum Allah ta'ala an ya'budahu wa la yushrika bihi shay'a cewa to ga sharadi kar ku mun shirka wannan shine babban abu na farko yace wa nuhiya an qatl an-nafs al-haram aka ce musu kuma kar ku je ku sharai wa an zina kar ku zina wa sariqa fa kar ku ku sata wa shurbil khamri kar ku shagiya falamisa fil ardi yahkumani bayna an-nasi bil haqqi suka zauna wa jim na wani lokaci babu abin da suke sai bauta ma Allah sai kuma yi ma mutane hukunci da hukunci da gaskiya ubangiji kamar ya ba ba su wato amana wasu mutane suna wa mutane alƙalanci suna hukunci a wannan garin kuma sun zama suna jagorancin jagorancin wannan wajen na katse saboda maganar da da yawa a can aka ce to wa fi zalika zamanin mar'atin husnu hafi sa'irin nisa'i ka husnu zuhra ce to a wannan zamani akwai wata mata take da kyau take da haske sosai haka aka saboda tsaban kyanta da kuma haskenta kamar wato zuhura ce tawaran zuhura ce tsakankanin tauran taurari ban san ban sani ina tsammanin zuhura a wajen magabata can baya watakila ba ita ce su zuhura tauraruwa ce take fitowa wajen larabawa da kuma wanda suke gefe da su suke zuwa ko da safe ko da rana ta bambanta da sauran taurari saboda haskenta da kyanta to ban sani ba ko har ita ce a wajen larabawa ita ce wannan venus din da suke kira ban sani ba wannan sai an ji an bincika an ji فخضع على هذا القول وأرادها على نفسها sai suka wato sakan mata baki suka neme ta cewa to ta ba sa kai sai ta ki abin da ta ki saboda ta ce ko dai su shirka ko su kashe rai ko su shagiya suka ce a ina ai ba za mu iya wannan ba ai ke kwata kwata ba za mu ba ba sa a ubangiji ba ba za mu ba za mu yi ba suka ne dan wato danni sha'awar su daga baya dai sha'awar ta ka tuko su suka ƙara dawowa suka danna sha'awa su sha'awa ta ƙara tuko su ƙara komawa to daga baya suka ce to ah wannan salatu shurbul khamri to suka shawara suka ce to a cikin wannan wallahi ne yafi sauki sauki dai a ciki sai mu dan yi taba to a wanda yafi a cikin uku nan shine shan giya fasaqatuhum al khamr sai ta shan ta ba su giya suka sha ita kuma shi giya ita ce umul khabaithi ita ce wato duk wani ita ce uwar duk wani abu duk kowa bai baka niyya ba to in dai ka sha za ka yi wannan yaran da suke kashe kashe ana ga shaye-shaye suke yi sai a nan suka zo suka kwanta da ita ana nan shi kenan sai ga wani mutum ya dawo wata da wasu ruwayi na abu na ba sai na cewa mijinta ne ya ce a to wanda zai ya je tona mu suka kashe shi kaga sun yi kisa a saboda haka dai daga nan kuma ta ta ce masu a to ya kuke yi kuke komawa sama to ce akwai wani abu da muke karantawa ubangiji cikin ikon Allah sai mu sama to aka je wannan na hada watar waya zuwa watar waya saboda yayin sauri in wuce a daga nan su Allah ta'ala ya sanya su su fifiken nasu ya kasa tashi ya dawo da su can ƙasa ita kuma sai aka shafe ta abdullahi na abbas bai faɗa haka ba abdullahi na abbas sai shi ya faɗa cewa su dai amma waɗannan mala'iku azaba aka ce zaba azaban duniya ko lahira kuma a cikin riwaya abdullahi na abbas ba ce sun shirka ba cewa aka yi sun yi kisa kuma sun sha giya ba a ce sun yi wato shirka ba za mu zo mu karanta wata riwaya a gaba insha Allah amma dai a tuna da wannan so wannan shine kusan a takaice suka ce to Allah ta'ala ya ba su zabi ku zaba azabin duniya ko lahira yace idan zabi ya da azabin lahira azabin duniya ne sai shi kenan ubangiji ya za musu azabin duniya yace mai azabtar da su haka wannan ita ce riwaya Abdullahi dan Abbas riwaya ce tabbatacciya wanda zuwa ga Abdullahi dan Abbas wannan daga ina nuna daga manzon Allah ya dauka a ba daga manzon Allah ya dauka ba Abdullahi ibn Abbas yana daga cikin wato sahabbai da suke daga baya sun dinga zuwa suna sauraron ahlul kitabi suna faɗan wasu maganganu sai su hada shi kana cewa manzon Allah ya ce hadithu an bani Isra'ila wala haraj to suna duba su ga ganin abin da ya dace da nassin Qur'ani sai su karba abinda bai dace da su Qur'ani sai su zubar abinda kuma Qur'ani bai tabbatar da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba sai a yi isti'nasi a faɗa saboda a tsaya a izina da shi izina kuma da ilimi ko ba da ba da amfani da shi wannan babu daidai to Abdullahi da Abbas sun sun koma suka saurari Ka'ab ibn Mati' al-Himyari Ka'ab al-Ahbar suna saurara ba shi kadai ba irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi ibn Amr ibn As irin su Abu Huraira da sauransu daga cikin sahabbai wanda ba sa sauraron Abdullahi Isra'iliyat su ne irin su Ali ibn Abi Talib irin su Abdullah ibn Mas'ud su ba za mu zo mu yi magana akan wata wata riwaya da ake rawaito wasu aka ce sun faɗi wata magana makamancin wannan a sahih wannan ko dai kuskure ne ko kuma akwai matsala a isnadin banda Ka'ab al-Ahbar Abdullah ibn Abbas kuma yana yakan je saurari a wannan babban malami na wato wanda ya san ahlul kitabi yakan saurare shi ana kiran shi da suna abu jald jailan ibn farwa al-basri abla dan abbas kamar yadda yake cikin al-ilal na abdullahi wanda yake rufa daga abdullahi daga ahmad ibn hanbal babansa ya yi ruwaito cewa abdullahi dan abbas yakan saurari fassarar wasu daga cikin ayoyi a wajen shi wannan abu jald jailan ibn farwa al-basri so wannan ya daga cikin waɗanda suke banda su akwai akwai su da yawa kai wahab ibn munabbi akwai hammam ibn munabbi ɗan yaman wanda duka sukan zo su ba su labarin wasu abubuwa da suka sani da suka musulunta ga yadda yake wani lokaci kuma ga abdullahi bin salam ba abdullahi bin salam shi ma wani lokaci yakan labarta ba sahabbai wasu abubuwa to wannan ita ce ruwayan abdullahi dan abbas to sai kuma ruwayan abdullahi dan umar ruwayan abdullahi dan umar tana cikin wato tafsirin imam ibn jarir at-tabari abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari da kuma abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim ar-razi suna ruwaitowa dukkan su ta hanyar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sannan kuma Tabari ya sake fitar da wannan hadisin daga ta hanyar Abdul Aziz ibn Muqtar al-Basri al-Ansari dukkan su daga Musa ibn Uqba babban malami dan Madina ko malamin su Imam Malik ya ruwaito daga Salim dan gidan Abdullah dan Umar ya ruwaito daga Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar kuma shi yana ruwaitowa shi kuma kai tsaye daga Ka'ab al-Ahbar kaga magana ta riga ta fito fili cewa daga Isra'ila aka samu wannan labarin daga Ka'ab al-Ahbar Ka'ab al-Abar yace zakaratul mala'ikatu a'mala bani adama mala'iku sun sun yi hira tsakanin su akan wato aikin banu adama wa ma ya'tuna min adh-dhunubi da abin da suke na zunubi fa qila lahum sai aka ce musu ihtaru minkum sunataini itnaini to ku sai Allah ta'ala ya ce musu ku zabu ya bi daga ciki ku ba a jarabce a jarabce su yanda aka jarabce waɗannan mutane a gani su ba za su yi zunubi ko ba za su yi ba ihtaru haruta wa maruta suka zabi haruta da maruta fa qala lahumu ahbita ila al-ardi ihbita ila al-ardi ku je ku saka zuwa ƙasa ku saka zuwa ƙasa wa inni ursilu ila bani adama rusulan wa laysa bayni wa bainakum rasulun su ɗan adam ni ina aika musu manzanni ne ba amma ji da haka ku sakan da ba balle sai balle sai uru-uru gashi wala saba maka ku ku ku gashi ni ne gashi ake ku yanzu yanzu gashi maka da maka ni ne na aika da ake ku yace ku je ku yi kaza ni ne manzan kaina tsakanin yani da ku kaga abu aya fadar ni kuwa ko sai yace mun Allah ta'ala yace musu la tushrika bi shay'in kakum shirka wala tasna yani kakum kakum zina wala wala wala tashraba yani kakum ku shagiya qala ka'ab sai ka'ab al-abbar yace fama amsa ya min yawmihi ba marace mata zo ta ta ta musu kawanya ba na wannan ranar da suka sako allazi uhbi ba fihi al-ard a wanda wato aka sako da su kasa hatta saka mala jami'a ma harima alaihima sai da suka yi da abin da aka haramta musu kaga a wannan ruwaya an ce suka yi duka amma ruwaya Abdullahi Abbas ba ce sun yi shirka ba na fi tsammanin ruwaya Abdullahi Abbas ta fi zama muka ba ana wannan kabul ahbar wata kila ya faɗi ta fuskar cewa sun yi kisa ne sun kuma yi shagiya amma ba a ce sun yi shirka ba ba faɗa ba cewa sun yi shirka wannan babu a cikin ruwaya sai dai a wannan ruwaya na kabul ahbar wanda kuma al'ahwa zai zama in ma sun yi to halin bayan su ne wanda kuma ke cikin halin bayan ba zai zama yana da hukunci wanda baya cikin yake gari ga raudinsa ba a sahih shine dai ruwaya Abdullahi dan Abbas cewa ba su shirka ba a bani sun yi waɗannan laifuka din amma kuma kaga anan sai ka abin ke cewa a wannan ranar a ranar ɗaya aka ba su kawai shi kuma Abdullahi dan Abbas ya ce sai da suka ba suka hukunci ba wanda kuma wannan shi da al-Azhar wai Abdullahi dan Abbas tafi cewa sai da suka tsaya ajalin wasu lokuta ba sa zunubin daga baya zunubin ya zo kuma sai suka yi zunubi din kuma ajilanci to dan adam za a ce ko na mala'ika sai da ce na mala'ika ko na wannan haka wannan ita ce ruwaya cewa ubangiji ya jarabta wannan mala'iku wannan ruwayar kamar da muka faɗa daga isra'iliya ne to amma qur'ani yana tabbatar da wannan ruwayar gaskiya saboda idan in dai ba wannan ruwayar ka dauka bai wani ya fassara maka wannan ayar to duk wata ruwaya duk wata fassara idan kai sai ta kaga fassara ta kwace maka daga baya kuma da ma can tattauna tsakanin ubangiji da mala'iku ai da ma wato lokacin da muke muke muke faɗan yadda suka kaya lokacin da ubangiji ya ce ya halci annabi adam ai mun san abin da ya kaya tsakaninsu da shi so dama jarabawa irin wani ubangiji zai iya jarabta su ba wani abu ne wanda ke da wahala a gane ba to irin wani jarabawa ubangiji zai iya jarabta su wanda kuma na nuna maka da muka faɗa a wancan lokaci kan cewa mala'iku ungurugun ba wai ba su da wani abin da suke ba wai ungurugun ba su wata maslaha ce ba suna iya tattauna wasu abubuwan da ilimin su bai kai zuwa gare shi tsakaninsu da ubangiji su suna iya yi ba wai ungurugun da aka ce ɗungurgun ba sa a ubangiji ko ba sa tattauna da ubangiji akan abin da ya umarce su amma abin da ilimin su bai kai wurin ba suka tambaya suka tambaya wannan kuma kaga wannan ruwayi suna ƙara tabbatar da wannan akwai ruwaya da ake da ita daga Abdullahi dan Umar wajen cewa ma shi Abdullahi dan Umar yana cewa wannan ma ruwaya ma daga masala ya sami ta wannan ruwaya ruwaya ce da ihiya majahil da yake wato majhulai da suke ruwaitowa zuwa ga Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi dan Umar a cewa abdullahi dan umar bayan bayan wato ya ba su labarin ya ba suna fi'u labarin waɗannan mala'ikun guda biyu sai wato na fi ke cewa to amma wannan ba ubangiji ya faɗa cewa shi ya horar da su ba sai ce ma qultu laka illa ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ban ga maka wani abu ba ce abu da ji daga manzon Allah kaga cewa ruwayar salim salim dan sa ne kuma a cikin tsakanin nafi'u da salim salim ya fi shi zama malami don salim ya daga cikin mafuka hau saba'a masu fatawa a madina shi kuma nafi'u ya daga cikin manyan malamai dai amma dai baya cikin wato in nauyi na ilimi ba za ka dace salim ba salim da ta kira wuce sai ya ce daga ka'abul ahbar shi kuma nafi'u wasu daga cikin maduwaita sai suka ruwaito cewa wato ya ce wannan ya ji daga manzon Allah to wannan ruwayan da na nafi'u wanda suke ruwaitowa kusan duk ba ba shahure na ilimi ba daga nafi'un su kansa shi kansa akwai riwaya ibn jarir al-tabari shi yana ruwaitowa ta hanyar muawiya ibn salih ni ban ma gane ko waye shi ba majhul ne wannan akwai kuma riwaya da ake ruwaitowa imamu ahmad ibn hanbal a cikin al-musnad dinsa yana ruwaitowa ta hanyar wani malami wani malami da ake kira musa ibn jubair al-ansari wannan ya dace da dama kuma shi ma majhul ne sai ibn mardawai kamar yadda ibn kafir ya kawo shi kuma yana ruwaitowa ta hanyar musa ibn sardis shi ma da majhul ne ina tsammanin ijazi ne in shi ne din ma to shi ma dai majhul ne duka su uku suna ruwaitowa daga nafi maula ibn umar daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar cewa zalla ne ya gaya mishi wani labarin waɗannan su su wato waɗannan mala'iku din to amma gaskiyar magana wannan ruwaya ce ruwaya ce da'ifiya na farko dai ruwayan wanda suke ruwaitowa dukan su ba wai shaharu ya ilimi ba wanda ya dan fi dama dama shine wannan Musa ibn Jubair al-Ansari shine wato ibn al-Hafiz ibn Hajar a cikin wato yana cewa majhul ne mastur ne amma az-Zahabi a cikin al-Kashif ya sallaka shi ya gaskata shi yana cewa wataƙila ya gaskata shi saboda yanda ya ga wato ƴan Misra na yawan waya daga wajensa manyan malaman Misra irin su Amr ibn al-Harith al-Misri al-Madani thumma al-Misri irin su Layth ibn Sa'ad irin su ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a irin su Yahya ibn Ayyub al-Ansari zahabi yana da wata mazhaba kuma wannan mazhaba shi mai kyau ce shine idan mutum ya daga cikin manyan tabi'ai ya ruwaito ruwaya kuma ba a san inganci sa ilimi ba amma kuma aka samu wasu manyan malamai suna ruwaya daga wajensa to wannan zai iya zama a karɓar hadisin sa to wannan wataƙila shi yasa imamu zahabi ya ce fika ne ko saduk ɗaya daga cikin lafazin guda biyu ya amfani da shi a cikin alkashi to amma imamu ibnu tafi ke cewa a'a to amma anan salim asbatu fi abihi min maulahu yace salim malami ne kuma wajen kafewa game da ruwaya da ke rota daga Abdullahi dan Umar ya fi nafi wanda ra'ayin Ibn Kathir Ibn Kathir wanda ra'ayin sa ne tsakanin malamai akwai sabani tsakanin nafi da Salim wa ya fi tabbata akan Abdullahi dan Umar akwai sabani sosan gaske ta ma dai koma dai me za a ce dai Salim dai ya fi nafi ilimi sannan kuma shi ya rawaito abin da ya dace da ruwayan sauran ruwayan su Abdullahi dan Abbas shi kuma nafi ya saba sannan kuma wannan ruwayan ta nafi'u ai ba shi ɗaya ne wa aka tafiya nan da shi ba akwai ruwaya mujahid imam sabari ya ruwaito ruwaya ta hanyar al-mihal ibn amr da kuma yunus ibn habbab wanda shi wannan mai rauni ne amma dai shi al-mihal ibn amr tabbatacce ne shi yana ruwaitowa daga mujahid ibn jabr yake cewa kuntu nazilan ala abdullahi bin umar fi safar na kasance ina tare da abdullahi dan umar a wani tafiya da ni ma ina ta da ni akai a shekara da da mujahid akai da na ji ba shi kada akai tafiyan ba da mujahid da akwai mujahid bin jabba tare da su sai yake cewa falan ma ka za ta lalatin qala li gulami a lokacin da aka zo wata wani dare sai ce ma wato bawansa shi na shi kenan je ka duba ga wannan taurariya ta zo wannan ta fito haka ya gaya masa amma bai faɗi cewa wannan ruwaya daga manzo Allah bane shi kaga a ruwayan ma akwai wanda ya dace da sauran ya ruwaito abinda shi ma irin nafi yake ruwaito amma kuma yace bai faɗi cewa mu daga mazala ba da aka wannan ruwayan da ake cewa mazala ya faɗi labarin wannan harutu da wato gaskiya ruwaya ce ba ita ba ta tabbata ba to wannan kenan sai sai wato ita wato wannan ba kuma wannan matan da wasu ke cewa ita ce wannan tauraruwa ta zuhura tauraruwa mun ce zuhura tauraruwa ce wacce take mai haske tsakanin taurari kuma ka ce ita ce dai wannan tauraron da ake faɗa wanda ke kusa da duniyar mu ta yanzu Venus wacce take aka ce ita ce take zama kamar tau'abi kamar wato in wannan duniyar ta za ta zama ta da ta da wato yan uwa tabaye tabaye na yan uwa da na yar uwarta to ita ce wannan duniya ta Venus din so ita ce ubangiji ya wato bai ta zama wannan koko ya aka yi wanda wasu daga cikin malamai sun tattauna akan wannan magana ce wacce take a sahihi ba haka bace akwai ruwaya da ake ruwatowa daga imamu babu ke ruwatowa ta hanyar wani rawi da ake shi ali bin zaid ibn jud'an al-basri yake ruwatowa daga abu uthman abdurrahman ibn mul ko ibn mal ko ibn mul ko ibn mil dirwa dum haka ana fada duka an yi babu din shi haka daga abdullahi dan mas'ud ko daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas yace ali bin mas'ud wa ibn abbas haka ya fada ya guri yau za a ji kawai an shiga an shiga kuma harkan hadisi wannan gaskiya tafsirin in ba harkan nan aka yi mata ba za a gane komai ba ya bari a hankali dan abin da ka gane dai za ka gane insha Allah kuma akwai yan uwa da suke bi musamman yan uwan nan da galibi suka tafi itikafi na tabbata za su bi za su bi waɗannan wato katin namu shi wannan ruwaya na Abu Uthman al-Nahdi yake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas ko daga Abdullahi ko da shi da Abdullahi dan Mas'ud sai ya faɗi irin kissa din sai ya ce to amma shi a rubayansa sai ce an zarta zuhura tauraron zuhuran da ne ta sako ita da kanta ba fi surati mar'atin min ahli farisa aka rikidar da ita ta zama wato wata ta kama da wato wata mata daga cikin ta kama da wata mata daga cikin jinsin farisa kusan farisawa larabawa su kamar su ba farane ne sal haka ba galibin su su wato kamanninsu yana shige da kamanni na wato a sumur sumur shine wato kaman brownish kala haka shi da suka shara suka shara suka dai duhu to a cikin su kuma sai ga an an samu wanda yake ya fito kau yayi haske sai suka dace shi a cikin su ma shi fari ne to ba zalla shi a cikin laraba ma shi fari ne shi kuma farisawa su kuma haske ne da su saboda kabi ayin ake magana masu haske to ko su faɗa farisawa ko su faɗa rubawa rubawa kuma galibi wanda suke wajen turkiya ko kuma wajen turan ma baki daya to su haske ne da su su kuma saboda haka a nan da aka ce sun yi kama da jinsin farisa suna maganar wato fara ce san kan da ita kama ko dawo ko da yana son wato ya riga dan saba ba jinsin sa su larabawa suka ga farasan ne sai su rude su kuma waɗanda kuma suka ga irin balalin ja haka haka ta zama mai irin gashi da bakin gashi sai da waye da su sai su ga su waye su rude kowa ne yana wato abun nan yace kana ahlu faris samunaha bi dhuhd mutanen farisa suna kiran wannan tauraruwa da bi zuhud wannan ruwayan wannan ruwayan ruwaya ce mai rauni ali bin ju'ad bin zaid bin ju'ad bin yana da rauni sannan kuma a cikin ruwaya ma akwai abin da ke da raunin wannan ruwaya ya ce daga abu usman al-nahari yake rubuta daga ibn mas'ud ko ibn mas'ud da kuma abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud baya daukar isra'iliyat wannan abu ne sanne daga wajen malamai dan haka ba zai kace daga abdullahi dan mas'ud bane sai daga abdullahi dan abbas in kuma daga abdullahi dan abbas ne to zai zama ruwaya ce da wato ahli kitabu suke nanatawa shi ma ya nanata to kaga wannan ba ba kun yi bane kuma sai a ji a duba a gani daidai ne ko ba daidai ba dan yanzu dan na maimaita abin da mutane ke faɗa a ce an ce udurun da kasa mai faɗo ni ma na faɗa yanzu sai sai a ce ai ba za a ce kun yi ba ba ana ba suna faɗa ba a ce udurun ne nake kun
babu babu bayani a nan ko da sai babu fatawa ba sun ce ana cewa daga sama ya faɗo ne ba haka suke bala kuma da yi yawa su tura kaga in ma annabi mai tana wannan labarin ya girma kaka ba za a ce yanzu ina na samu ko wani abu a'a an faɗa ne kawai ma na mai ta da wannan da matsin ya faɗa abin da ake faɗa to wannan ba za ka ba za ka kushe masa ba ba da shi akwai ruwaya kuma da ake ruwaitowa a kabari yake ruwaitowa da shi da arrazi shi ma ta hanyar umair ibn sa'id an-nakhai daga Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib yake cewa kati zuhra imratan jamila ita kaga shi ana ba ce shi bai ce ta sako ba sai ce ita wannan zuhra wata mata ce kyakkyawa min ahli farisa daga farisawa to su farisawa da suke danganta kansu da Ali a ga musu wannan riwayar abu za su dadi ba wa innaha khasamat ila al-malakaini ta kai ƙara zuwa ga mala'ikuna Haruta da Maruta haka ya faɗa Aminu bin Abi ya faɗi na na labarin ne to ita ma wannan riwayar rijaluhu thiqat ne dai wanda suka rawaito amintattu ne amma dai imamu ibn kathir na cewa wannan garib wato gaskiya ruwayan akwai mambarakun a ciki a ce aliyu ke faɗin wannan magana to shi gogan na kuma abu muhammad ibn hazm zahiri a cikin almil wanda hal ya zo sai ya ce wannan ƙarya ne ibn hazm ya da wannan tare da kadin shi da ba ya ce wannan ƙarya ne kuma saboda wannan ba ya ce umayd ibn sa'id annaka'i yace majhul ne ba ba san shi ba ba za a karɓi bayan ba wannan shine shine majhudin ba shi ba Umar ibn Sa'id ba shi shine ibn Hazm shine majhud amma ba za a karbi wannan magana ta sa ba illa iya kare aje alwa wannan ruwaya ta tabbata ko ba tabbata ba isnadin wannan ruwayar ibn Kathir yana cewa gaskiya ruwayar yana da hadari da ita ta mushi hazan mushi mara kai Ali da Zali shi ba ya dauka Isra'iliya ya za a ce ko ya dauka wannan ruwayar haka to kuma in ka je ka duba a cikin littafi na tafsirin Ar-Razi yadda an kawo isnadin na dan tabibiyan sunayen asali na rijal sanad din akwai wato matsaloli a isnadin gaskiya sai an bi an bincika an tabbatar ko dai an samu tashihi a wannan tafsirin da aka tabba'a ko kuma akwai dai wata matsala a game da isnadin isnadin al-qabari shi kuma ya yana rawaitowa ne ta hanyar Khalid ibn Mihran al-Hazza to Khalid ibn Mihran al-Hazza duk malamai ba sa cewa ya saurari Umar ibn Sa'id an-Nakhai duk da dai wato akwai tsaransa amash yana riwaya daga shi umar ibn sa'id in za mu asara shi da masara shi ta fuskar mu'asara amma ta fuskar saba'i to ni dai la a'lamu li khalid ibn mihran al-hadda sama' min umar ibn sa'id an-nahri sai aka dai riwaya ce wanda malamai da yawa sun sun wato shaje ta sun ce akwai rauni tare da ita kuma idan ma ya tabbata to sai dai ɗayan biyu sai dai zama ali ya ɗauki abin da ya ji yahudawa zamanin matsala suna faɗa ne shi ma ya maimaita to kuma dama da abin da ba san ƙaryan shi ko gaskiyan shi ba ba wani yake ka isi inasi balle kuma ruwayan ma akwai magana akan rashin ingancin ta to sai kuma ruwayan da da wato ake ruwaitowa mujahid yake ruwaita daga abdullahi dan umar ita ma cewa take yi ya ce manafi'un dan maulansa unzur qala'atil hamra kai na shi je ka duba mun ka gani wannan tawarwa farakal din nan ta fito kuwa la marhaban biha yace ba marhaba ita ba mata fito wala ahlan kuma ba ba za mu ce mata marhaba lalle lalle marhaban ba wala hayya Allah ko kan ma Allah ta'ala ya gaishe ta shi ya sahibatul malakai ita ce ta je jami'in malaikun nan guda biyu kakan da kai aka ce haka Abdullahi dan Umar da faɗa to wannan shi ma idan ya ji Abdullahi dan Umar yana ji yana shi ma ai mun faɗa cewa wannan ruwaya asanta daga Kabul Abar da ta sai daga cikin abin da masanan suke faɗa a suke maimaitawa kuma da alama wannan ba alif kitabi kadai suke faɗa ba har ma mutane da yawa dan su ma farisa suna faɗa wannan magana makamacin wannan shi da ake cewa dan kaje ka duba lakarin farisa suna kinta biyu duk a ga shi su ma suna suna da abin da ba suke kidan isan kenan saboda haka wannan riwaya ce wacce take ta shahara saboda wannan sahabbai suka dinga nanatawa ba daga manzon Allah bane a illa iyaka dai mu yanzu zamu je zamu duba dai mu gani wannan riwayan ta tabbata cewa wannan duniya din da ake cewa kamar duniyar zuwaran nan asalin ta jiki ne ko kuwa a ita ma waje ne makan ce ita koko jiki ne wanda kaga sai an bincika to abinda kuma gaskiyar magana bincike ya nuna abinda kira alqati'ul kauni at-taqiqi bincike na kekirke ya ya tabbatar mana tun daga shi ana ana ana ana iya wato yin bahasi ma wannan ana cewa wata duniya ce wanda tana ba da wasu abubuwa da ke kama da duniyar tamu nan ita wannan zura din to wannan shi ake alba alqati'ul kauni wanda bincike ya tabbatar cewa ga abin da abin yake ba jiki bane wannan wannan zuhura din saboda haka wannan ba zai ba zai zama wato idan muka tunkuɗe mu ce mun tunkuɗe wani abin da yake gayyi ba dan ba shi wa wani abin da yake kasan waje ne kawai wani watarwa da muke maka ai jiki ne kuma wannan wanda yake gaya maka jiki ne ba wai bincike ne da aka kwalkwale ba ba kuma wato riwaya ce ingantacciya daga daga ma'sumi ba dan na mata ina ake samun ilimi ibnu tabiya yake cewa ana samun ilimi ne ko dai daga bahthun muhaqqaqun ko kuma naqalun musaddaqun an ma'sum yace ko dai bincike da aka tabbatar aka bincike aka ce lalle ruwa hydrogen ne da oxygen wace ko kwanto ba wanda ke kokonto yanzu saboda duk in ma haka nan kokonto kai kai ne dai baka shiga masu gurin masu bincike ba su masu bincike ba sa wani kokonto cewa ruwa ne inda ka ga ruwa to hydrogen ne da oxygen H2O ya kai auda ba sa ba sa ba sa ba sa wato wannan to wannan shi al-bahthun muhaqqaq ko kuma ya zama naqalun musaddaq wani wato riwaya ta aka samu wanda dole a gaskata shi kuma wanda ya ruwaito kuma ya ruwaito ne an ma'sum daga wanda shi bai kuskure ba to wannan riwaya kuma an ruwaito daga wanda bai kuskure ba an ruwaito daga wasu ahlul kitab kawai wasu a tatsir ne ma wasu wasu ma da gaji ka san akwai ƙara ƙare a ciki da haka wannan ruwaya ruwaya ta take ba za ta zama ta karbu ba ba ta zama ta karbu ba ita dai wannan matan a ko ya tabbata cewa ubangiji ya mata hukuma ita ma to wannan Allahu alam a saman ne ubangiji ya tsere ita tunda abu ne sananne cewa akwai yanayin wurin da in aka wuce in dai ka sace kai dan adam ka je wani to shikenan sai dai kiyamaka in an zo a maka kiyamaka a wajen daga ba ubangiji sako da kai kai dai baka saka sako ba ko a sanin ubangiji ya tsere ita ko tana je cikin duniyar zuhura ne a nan ta je ta shiga wani Allahu alam wannan ba za mu iya yankewa ba amma dai wannan duniya ta zuhura to ba ita ce ba wannan tauraron ba ita ce wannan matan ba wannan kuma wato abin da muka tafsirin da muka ga yanda na cewa wato mala'ikun nan guda biyu akwai su kuma sun san ko ubangiji ya jarabce su wannan duk malamai da yawa sun faɗi haka so ba shi wa abun qur'ani ya zo yana asalin labarin kamar yana tabbatarwa tana gashi ya ce wa ma'uzila ala malakai ya kira su da mala'iku kuma ka ce babu su to ai kaga wani abu ne wanda yake sai ka kawo dalili ruwayoyin nan dole da su zamu amfani tunda sun sun tabbata kuma malam waɗannan manyan sahabbai suna fassara wannan malakai ne da wannan wannan hauta da baruta din ko ubangiji da ya san gaba kira su da hauta da baruta to shi kaga qur'ani ya tabbatar da wannan labarin cewa an taba yin haka din to sai dai abinda inda gida ke ke wato ke saka mai ubangiji ya sauka ma waɗannan mala'ikun ne sihirin aka sauka musu ko ne kuma ubangiji sihiri dai alfasha ne ubangiji yana ubangiji alfasha ne ba ya ubangiji alfasha to wannan insha Allah ta'ala idan muka zo gobe naga lokaci yayi za mu tashi akan wannan gaba akan cewa menene ubangiji ya saukan ma waɗannan mala'iku guda biyu kuma menene har ake cewa suna ana koya daga wajen su abinda ake raba tsakanin dan adam tsakanin mutum da matarsa menene ubangiji menene suke yi to wannan insha Allah idan muka zo a gobe za mu kokari mu ƙara ma tsakarafi da muka matse yau yau din ma kusa shafuka da yawa da muka mammatsi to yau din ba gobe ba insha Allah haka zamu mambatse saboda ya zama da kaman jajibarin zamu kula tafsiri insha Allah ta'ala saboda in mun gama in faɗi wasu fawaid wasu fa'idoji da za a samu a nan tafsirin kan hukuncin sihiri hukuncin kaza hukuncin kaza da wasu fa'idoji da ake samu da kuma kaza a bambance wasu abubuwa muhimmai wanda hayar da suke faruwa a wannan al'ummar tamu karkashin wannan aya kuma mai malamai ke fitarwa na hukunce hukunce insha Allah ta'ala muka zo gobe za mu iya kokarin mu abinda muka tada Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh